الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin na masjidu da'awati wal irshad a nan anguwa ta site dikte a birnin niyame inda muke gabatar da karatun littafin bulugul maram a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba a yau za mu tashi sabon babi shine babu sutaratil musalli shine babu sutaratil musalli babi mai bayani akan suturan mai sallah ne ake nuhi da suturatul musalli suturan mai sallah shine abinda mutum zai sa a lokacin da yake sallah ita ake ce ma sutura hatta da hausa sutura ake ce mata da farko menene hukuncin sa sutura a gaban sallah a gaban wanda yake sallah a mafiyancin malamai sun tafi akan cewa sanya sutura a lokacin sallah mustahabbi ne ba wajibi bane amma yana rage ma mutum lada idan ba a sanya sa ba dama duk abin da ake cewa mustahabbi ne ai yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu shine abin da za a ba mutum lada idan yayi sa amma idan bai yi sa ba ba za a yake da suna ba za a hana masa lada ba malumai sun zano fa'idodin sutura suke cewa sutura sanya sutura a lokacin da mutum zai sallah yana da fa'idodi kamar haka na farko idan kai kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yayi umarni a hadisan da zamu karanto a nan akan mutum ya sa sutura a gabansa abu na biyu kuma shine tana kare mutum daga sallarsa ta tawaya ladar sallarsa ta rage abu na uku shine zai taimaka ma mutane wajen wucewa yanzu ka zo kana sallah baka sa sutura mutum na so ya wuce idan ya kasance mutum ne mai hankali wanda ya san addini kun ga ba zai wuce ba a gaban ka zai jira to kun ga ka takura mishi yana ɗaya daga cikin fa'ida ta sa sutura shine zaka kare wasu daga samun zunubi domin a cikin mutane akwai wanda ba su damu ba da ana sallah za su iso su wuce ba ruwansu to kaga idan ka kasa sutura ka kare su daga samun zunubi bayan wannan kuma idan kai haka zaka yi samun natsuwa a cikin rayuwarka ma'ana sallar ka za ta yi kasancewa a cikin kushu'i mai kyau wannan shine kaɗan daga cikin fa'idodi na sanya sutura a gaban mutum idan zai yi sallah idan muka zo a hadisan da malam ya kwararo za mu ji bayani mai faɗi game da wannan suturakin a hadisi na farko malam yake cewa an abi juhaim an karɓo daga abi juhaim bin al-harith dan harith radiyallahu anhu yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli da a ce mai wucewa gaban mai sallah ya san madha alaihi min al-ithmi zunubin da ke gare sa zunubin da ke a kansa dalilin wucewa da ya yi lakana an ya kifa arba'ina da ya kasance ya tsaya arba'in khairan lahu shi ya yi masa alkhairi min an ya murra baina ya daihi na daga ya wuce a gabansa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wal lafzu lil bukhari sai dai wannan lafazin na bukhari ne wa waqa fil bazzar ya zo a cikin littafin al bazzar min wajhin akhar a wata huska ta daban 40 kharifan shekara 40 kharif shine as-sana kenan shekara wannan hadisin kenan Juhaim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wanda yake wucewa gaban mai sallah ya san zunubin da ke akan sa dalilin wucewar da yayi to da ya tsaya koda ko a ce shekara 40 zai yi a tsaye yana jiran ya kare sallah sannan ya wuce wannan sai nuna girman me ya nuna girman laihin da ke ga mutum idan ya wuce a gaban wa a gaban wanda yake sallah kinan wannan hadisin mafi girma abin da ke karantar da mu shine yana da kyau duk wanda ya damu da lahirarsa yayi kokari ya nisanci wucewa gaban wanda yake sallah kuma wucewa gaban mai sallah kala biyu ne akwai wucewa tsakaninsa da sutura akwai wucewa bayan sutura mutum ne ya zo yana sallah yana sallah alhali akwai wani wani icce a gabansa idan ka wuce a gaban icce ba kai lahin komai ba amma da zaka da zaka wuce bayan icce ma'ana tsakanin shi da shi da iccen a wani lokacin ne kai ne a wani lokacin ne kai lahi an gane da kyau ko Allah ya ba mu ikon kiyayewa to sai mu zo a wata mas'ala shine ana sallah mutum ne yana sallah ka zo kana so ka wuce bai sa sutura ba to ya ya kamata ka wuce an gane da kyau ko to anan malamai sun yi kai kawo dangane da yanda mutum zai iya ya wuce a gaban mai sallah ba ya da sutura kuma ba tare da ya samu zunubi ba amma wannan idan da bukata idan kana bukatar ka huta bai sa sutura ba a gabansa kana so ka wuce anan malamai sun yi sabani tsawon adadin nisan da ya kamata ya yi da mai sallan wasu malamai suka ce mutum zai kilga zira'i uku tsakanin mai sallan da inda zai wuce ka kilga zira'i uku an gaye da kyau ko idan ka kilga sannan sai ka wuce akwai akwai bata lokaci ko ba bata lokaci sai ka zo ka yi haka wani zai ce kai wancan ya haukace ne ko ne to kun gani wannan wani ra'ayi ne na wasu malamai wasu malamai kuma suke ganin a'a zaka diba ka gani da a ce zai yi sujada ina goshinsa zai tsaya sai ka lura da kyau inda goshinsa ya tsaya sai ka ɗan ƙara kaɗan sai ka wuce a wannan wurin wasu malamai suka ce a'a abinda za ka lura shi ne da a ce ka wuce a gabansa in ya zura hannunka in dai zai iya taɓo ka to wani lokacin shi ne ka wuce a inda bai dace ba amma ka wuce a inda ko da ya zura hannunsa ba zai iya ba ba zai iya kamo ka ba zai iya same ka ba an gane da kyau ko kuma sun yi wannan ne a cikin hikima don hadisin da za mu gai a gaba in ban manta ba zan gaya mana hikimar to wannan shine magana wadda ta yi kusan daidai ka wuce daidai gwagwaron inda kake tsammanin goshinsa zai kai ko kuma inda da a ce zai zura hannu zai iya kamo ka ma'ana dai kaɗan yi nesa da shi wannan shine kenan aha hadisi na gamba ne yake cewa wan aisha ta qalat daga aisha ta ce su ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an tambayi manzon Allah fi ghazwati tabuka a yakin tabuka min suturatil musalli dangane da suturan mai sallah faƙala sai ce mithlu mu'akharatin rahli ya ce kwatankwacin bayan surdin raƙumi akhrajahu muslim muslim ya hutar da shi in san da cewa surdin raƙumi yana da ɓangare guda biyu kujerar da ake azawa akan raƙumi idan za a hau akwai ɗan tuntu na gaba akwai na baya zai iya siffanta sa da haka haka yake bayan shi ne ke da ɗan tsawo tsakiyar nan ne za ka zamna nan kin shi ma yana ɗan tsawo amma da ke tsawon wancan na bayan ba an gane da kyau ko to wannan shi ne kenan za ku ga na bayan ya yi tsawo kuma sannan ya yi hwaɗi don saboda a gare shi ne ake jinginawa to maza Allah ya ce kwatamkacin wannan bayan surjin raƙumi shi ne mai ke da suna suturar da take isar ma mutum malamai suke cewa a nan manzon Allah ya gayi mafi karanci ne amma mafi yawanci abin da aka so shine abin da ma zai rihe gabanka gaba daya kaman gina kawan misali wannan wurin kun ga ashe da wanda zai zo yi sallah a wannan ustuwaniya kin wannan gimshikin da wanda zai duki wannan katakon ya aza a gabansa wanda yi a haka ya himi ya himi ya hi kiyayewa ya hi muhimmanci an gane da kyau ko to shi kuma wa zai yi wannan wanda ya zo ya a wancan wurin sahu na farko to shi kuma ya yi wannan domin ita sutura a duk lokacin da ta yi liƙe ka ga mutane ta yi katange ka daga mutane a lokacin da ta yi muhimmanci an gane da kyau ko domin wannan dama shine manuwar sa sutura kin wa an sabrata bin ma'badin al-juhani an karɓo daga sabra dan ma'bad al-juhani qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace liyastatir ahadukum fi salati ɗayanku ya sanya sutura a cikin sallah walau bi sahmin koda ko da ɗan kibau ne koda da ɗan kibiya ne akhrajahu al-hakim hakim ya hutar da shi an gane da kyau ko kun ga wannan hadisin ya kai makwara wajen umarni da ayimi a sanya sutura a gaban sallah koda ko ka samu ɗan kibiya ne ɗan kibiya ita ce flash wannan ka dasa ta a ƙasa kai sallah a bayanta wa an abi dhar al-ghifari an karbo daga abi dhar al-ghifari radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa yace yaqta'u salatar rajulil muslimi yana katse sallar mutum musulmi idan lam yakun baina yadayhi mithlu mukharatir rahli idan ya kasance a gabansa babu kwatankwacin bayan surdin raƙumi almar'a mace wal himaru da jaki wal kalbul aswad da bakin kare al hadith ma'ana sai ga sauran hadisin wa fihi har yanzu akwai a cikin hadisin al kalbul aswadu shaytanun shi bakin kare shaidani ne shaidan ne akhrajahu muslim muslim ya hutar da shi wa lahu an abi huraira akwai kuma har yanzu gare sa shi muslim kin hadisin abu huraira nahwahu makamancin sa dunal kalb sai dai a wanta a wannan riwayar bai zano kare ba wali abi daud a riwaya ta imamu abi daud wan nasa'i da imamu nasa'i an ibn abbas an karbo daga ibnu abbas radiyallahu anhuma nahwahu makamancin sa duna akhirahu shi kuma bai kawo ƙarshen ba mene ma'ana bai kawo a walkalbul aswad ba walkalbul aswad shaitanun bai kawo wannan ba wa qayyada al mar'ata bil haidi kuma a riwayar sa ya kayyada mace da cewa mai haila ma'ana mace wadda ta balaga an gane da kyau ko wannan hadisin da ruwayoyin sa gaba daya suna nuna abu ne kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya yi sallah bai sanya sutura a gabansa ba to idan ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ya wuce yana katse masa sallarsa na harko sai manzon Allah ya zano ni almar'a mace na biyu menene alhimaru shaki na uku menene alkalbul aswad shine bakin kare malamai sun tattauna mi manzon Allah yake nihi da yana katse sallar mutum idan ɗaya daga cikin abubuwa guda uku suka wuce a gabansa wasu daga cikin malamai sun ce akan cewa yana katsewa za a ɗauke shi akan zahirinsa domin suke cewa al'aslu fil kalami baqa'uhu ala zahirihi illa bi qarina malaman usul suke cewa magana ana ɗaukan ta zahirinta ne idan mutum ya gayi magana to za a aiki da zahiri sai da wani dalili da yake nuna a'a ba zahirin ake nufi ba baɗini ake nufi an gane da kyau ko domin magana tana da zahiri tana da baɗini ana ganewa da kyau wannan shine kenan to sai wannan malaman suka ce za a tai a zahirin maganar idan kare ko mace ko jaki suka biya a gabanka ma'ana sallar ka ta lalace ta katse wasu kuma malamai suka tai akan cewa a'a abinda ake nihi ba yana katse sallar yana katse sallar mutum ma'ana yana rage ladarsa ayyan kusumin ajrihi yana rage ladarsa kuma da yawa daga kowanne ra'ayi da yawa daga cikin malamai sun tai akan wannan ra'ayi mu kowanne sun yi ta zano dalilansu su wanda suka ce abinda ake nihi katse sallar mutum rage ladarsa sun kawo hadisai athar wanda daga cikin athar kin da suka kawo akwai da'ifai akwai kuma wanda suke mai da suna hasanun ne gairihi daga cikin hadisin da suka kawo shine wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a balaguro ɗaya daga cikin yakukan da yaje sai yana sallah a cikin sahara a cikin hiri na daji sai kare ya biya a gabansa ba tare da yami ba ya tsaye da sallar to anan sai suka ce kenan dalilin wannan riwayar sai nuna a sallar ba ta lalace ba ne domin da a ce idan sun biya kai tsaye sallah tana lalacewa ne sai ka yi me sai ka sake Allahu akbar ka sake sabuwar kabara to sai ya ci gaba da sallarsa kun bayan wannan akwai wani hadisi da zamu karanta a nan gaba wanda shi ma malamai sun yi sabani dangane da ingancinsa to malamai suke cewa aljam'u aula min at-tarjih an gane da kyau ko idan malamai suka samu sabani a cikin wata matsala wannan sun ce kaza ne wannan sun ce kaza ne to abinda ake so kai kokarin hada magungunan malaman dan ka hurta a cikin ikhtilafi wancan sun ce yana lalata sallah ne wannan kuma sun ce a'a baya lalata sallah amma yana rage ladarta to kai a matsayinka na ɗalibi idan za ka yi aiki da wacce magana za ka yi aiki a ciki a wacce magana za ka yi aiki kuma wadda dukkan malaman ba za su ce maka kayan lahi ba a ban ji ba yana bata sallah to idan ka ce haka nan to in ka ce haka nan su wancan aika saba musu an gane da kyau ko idan za ka yi magana sai ka ce abin da ya higa mutum shine aha abubakar mi zaka ce kai a zaka ce hadisi mansuhi ne ba ko da yaushe ake ce hadisi mansuhi bane sai an san tarihin an gane da kyau ko a nan abin da mutum zai ce shine abin da yake alkhairi gare ka ya kai dalibi da kake saurare ko abin da yake alkhairi gare ni shine in kula da me in kula da dai suturar kada wani abu daga cikin wannan abun guda uku ya mi ya biyo in abin in bari ya wuce ko kuma a'a idan ɗaya daga cikin wannan abubuwan ya biyo in sake sallar shehi alkhairi an gane da kyau ko domin in nayi aiki da nasu yana lalacewa to in nayi in ya kasance su ne akan daidai nayi daidai idan nayi aiki da wa'ancan da suka ce a'a ladar tana ragewa ne an gane da kyau ko na ci gaba da sallata to na samu na kasu amma in na sake wa sallata za ta me za ta me za ta daidaita ina abin da ya alkhairi shi ne mutum ya tai akan cewa sallah tana lalacewa da sun biya ka sake sallah shi maka alkhairi in ma bata lalace ba wancan ya zama tomi gare ka nafila an gane da ke ko to wannan shine ya alkhairi kina a takaice wannan abubuwan guda uku guda daga cikin su an samu ikhtilafi tsakanin hatta ma lokacin sahabbai Aisha ta yi inkari tace shabbahtumuna bil kilabi wal hamiri da ta ji wannan hadisin sai ta ce ma Abu Huraira kun siffanta mu kun haɗa mu da karnai da dokuna a da shakai a wuri guda ta ce alhali a lokacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance da dare yana sallah ni kuma ina gabansa ina gaban alƙiblarsa idan bukata ta kama ni sai in salale in wuce daga gabansa in shi in biya bukata ta in komo in kwanta an gane da kyau ko sai ta yi inkarin wannan maganar amma tudu da haka nan malumai hatta ma a lokacin sahabban sun yi mata fassara akan cewa akwai bambanci tsakanin mi wucewa da abun da dama yana nan wucewa ne an gane da kyau ko to haka dai malamai suka suka hada hadisin akan cewa wancan Aisha dama tana wurin ta ne ba ta wuce bane dama tana nan manzon Allah ya fara sallar sa domin ya halatta ka sa mutun ya maka ya maka sutura ka tabbata Abdurrahman in ya fara karatun Qur'ani bai tashi daga nan sai sai isha'i sai ka tsaya bayan Abdurrahman kai sutura da shi an gane da kyau kuma suturar ka tayi wata ran ma manzon Allah yakan sanya raƙumin sa yi sutura da shi to kina wannan kun ga akwai bambanci tsakanin mi tsakanin abin da dama yana nan ya tashi da abin da kuma menene zai biyo wane zai ya wuce haka malamai suka hada wannan wannan hadisin a takaice wannan hadisin nan muna idan kare ko mace baliga suka wuce a gaban ka ya zaka yi ya zaka yi abin da ya alkhairi me ya kamata kai ka sake sallar ka shi maka alkhairi an gane da kyau ko idan kun baka sake baka tsaye akan waccan riwayar to duka dai mas'ala ce ijtihadiyya wala inkara fi masail al-ijtihadi jayyid sai malik ke cewa wa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس idan ɗayanku ya yi sallah ko yana sallah ga wani abu da ya suturta sa da mutane fa'ara da ahadun an ya shita zabai na yadaihi sai wani mutum ya so ya wuce a gabansa falyadfa'ahu to ya ture sa shi ma'anan falyadfa'ahu ya ture sa fa'in a ba idan yaƙi falyuƙatilhu to ya yaƙe sa ma'ana ya haɗa da shi fa inna ma huwa shaytanun domin shi shaydan ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa inna ma'ahu alqarina domin a tare da shi akwai alqarin alqarin shine ma'ana aboki shaydan domin a tare da shi akwai shaydan inda malamai suka ce wannan riwayar ita ta fassara wancan fa inna ma huwa shaytanun domin shi shaydani ne a ma'ana domin shaydan ne yake mi yake mi yake turo sa to akwai malaman da suka ta yi a zahiri domin wannan shaidani ne an gane da kyau ko kenan shi kansa shi shaidani ne kenan ka kare sallah sai ka ce kai shaidani ne ai an samu yan zahiri sai su ce ba kai shaidani ne to in kuma ka gamu da faqihi wanda ya sani sai ce to dan me zaka ce mini shaidan ce ai manzo Allah ya ce kaza to baka je ba a sauran riwayar me aka ce fa inna ma'ahu alqarin shaidan ne ke tare da ni ba ni a shaidanin ba an gane da kyau ko kenan shaidan ne ya turo ni wannan shine mas'alar a takaice wannan hadisin me ke nunawa yana nuna mun da cewa idan kana sallah wani ya so ya wuce a gabanka kada ka yadda ya ne kada ka yadda ya wuce za ka yi addafu ma'ana za ka hana malamai suka ce hana mutum ya wuce a gaban sallar ka yana tahiya ne bil ashal fal ashal mai sauki zuwa mai sauki mutum na so ya wuce abin farko da ake so kai masa kai masa alama a'a bai gani ba ya taho sai ka tare sa yace dai sai ya wuce ha sai ka gaga masa ne ke da tsunami wanda shine ko wanda shine wa nan fal yuqatiluhu a sallafa ka ci gaba da sallaka manzo Allah ya ce ka ai so ina kuma an kama da kokowa wannan kuma ai babu zancin sallah ko to wannan shi ne kira abin da hadisi zahiri ke nuna haka kenan kun gane da kyau ko wannan shi ne kenan babu wani kwana-kwana to nan ne malamai suka tattauna mutum ne ya zo ya wuce a gabanka sai ka ture sa tunda manzo Allah ya ce a ture in ya kiya kana ture sa sai yayi ba yana faduwa kawai sai ya mutu ture wanda ka masa yana faduwa sai ya mutu komai yana iya faruwa ko annabi Musa mari ne yayi balle turewa yana turewa sai ya fadi ya mutu to yanzu mai sallah kaka za a kwashi ina so ku bani amsa aha wanda ya sani daga hannu wanda zai ba mu amsa a suka yi magana abubakar aha ta bismillah a mu ba wai sallar ba sallar dama zai ci gaba da sallar shi dama ita sallar ba a kase ta irin wannan ba a kase sai ka gama to in ya gama yanzu ya ne hukuncin zai shiga ga wani aha bai yi kisa ba saboda ba da ganye ba to ai a wajen kisa ko ba da kai ba akwai abin da ake cewa kai ko akwai diya to akwai diya kenan anya ko kun yadda da akwai diya a ni na taba gaya muku wata ka'ida da muna cikin bulogul umdatul ahkam wanda suke lazumtar karatu ko da su sun sani na yi suna cewa a al-husaini ko hasan kun yadda akwai diya a babu diya dan me sun san da dai babu diya amma dalili ne ba su iya gai to akwai dalili an gaya da kyau ko a takaice babu diya babu komai a kansa an gane da kyau ko sai duka cika wayo Allah ya ji kanshi an gane da kyau ko shikenan ka ci gaba da sha'aninka dalilin ka'idar da malamai suke cewa aljawazu shar'i yunafi ad-daman aljawazu shar'i yunafi ad-daman idan addini ya halatta maka kai abu an gane da kyau ko sai kai abun nan wajen yin abun nan sai aka samu kuskure ko ka kashe ko kuma kai illa to ba za ka biya ba a cikin kowanne daga cikinsu kun baka da lahin komai a wajen Allah domin Allah ne baka izinin kai sai idan ka yi ta'addi ana ka wuce gona da igi misali mutum ne ya cire ma wani haƙora ba ana kisashi ba za a zo a wajen hukuma a yi kisashi ka cire mishi haƙora shi ma ya ce bai dama sai an zubda ma naka to yanzu akwai wani mutum da aka huda na musamman shi aikinsa shine ne ya ɓalgwace ma mutum haƙora wajen kisasi yana bugawa da marto haƙura yana hota shi ma wancan ya faɗi ya mutu wannan mutumin za a ce mishi akwai kisasi a akwai diya a kansa babu diya an gane da kyau ko kun babu azumi a kansa bai da komi domin addini ya bashi dama yayi yayi sai aka samu kuskure shikenan afa Allahu amma salaf an gane da kyau ko to wannan shine kenan duka daga cikin wannan shine mutum ne yayi zina saurayi akan sami za a yi bulala ko aka kawo wajen hukuma za a yi masa bulala ga wanda yake bulala ana masa bulala an kai ta ɗari ya cika shi ma ya wuce ma'ana ya rasu to kunga shi kenan babu abin da za a yi wanda ya bulala na baya da dahin komi domin addini ne ba shi damar yayi ne ya ba shi damar yayi ne ya yi wannan bulala an gane da kyau ko kenan ku riƙe wannan ka'idar za ku iya walwale matsaloli masu yawa aljawazu shar'i yunafi dhamman abinda addini ya halatta yana kore ma mutum biya lamuni wannan shine kenan sai mu zo a hadisi na gaba mali ce wa an abi hurairata an karbo daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace idza salla ahadukum tilqa'a wajhihi idan dayanku yana salla falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an ya sanya a gabansa wani abu fa'in lam yajid idan bai samu ba falyunsi ba asan to ya dasa sanda fa'in lam yakun idan bai samu ba falyahudda hattan to ya yi zane an gani da kyau ko ma'ana ya yi wani zane wani tarasi haka waman yake cewa thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi sannan ba zai cutar da shi ba dukkanin wanda ya wuce a gabansa akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wa ibn majah da ibn majah wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun kuma bai yi daidai ba bai samu ba duk wanda ya riya cewa wannan hadisin muttarib ne bal huwa hasan hadisi ne hasan me ake ce ma hadisi muttarib huwa makhtulifa fi riwayatihi shine hadisin da aka samu sabani wajen rawaito sa al-ittirabu kala biyu ne akwai ittirabul matni sannan akwai ittirabus sanad wannan idan kuka shiga a fannin ilimin hadisi za ku samu bayani mai faɗi a ciki ma'ana hadisi dai muttarib shine hadisin da aka samu sabani wajen rawaito sa an gaye da kyau ko marawaitan wanga ya rawaito daga huska wanga ya rawaito daga huska ko kuma mutum guda zai rawaito sa wani wuri ya ce ga yanda aka ce wani wuri ya ce ga yanda aka ce to irin wannan hadisin akwai wanda yake da'ifi ne akwai wanda kuma ana ba shi uzuri a wajen ittirab ce kenan wannan hadisin malamai sun samu sabani ya inganta ko bai inganta ba shine yasa zaka ji wani malami zai ce maka ya halatta kai tire in baka samu komai ba a gaban ka musamman lokacin tsohi ni ina yawan ganin suna wannan mutum zai sallah sai wani dan tara sai haka ga ni tsohi haka na gani kun san a lokacin mai yake da suna a gida kawai ko ina turda ce to idan za su yi sallah ban taba gane ko me wannan ba sai da nasir na karanta wannan hadisin in za su yi sallah sai ga sun yi haka ko ba ku lura da wannan ba an gane da kyau ko to akwai wanda suna yi ne dan su kakkabe ɗan duwatsu ne akwai akwai wanda kuma suna yi ne da niyyar ne da niyyar sutura ce kun ga ashe tsohin mu ba jahilai bane an gane da kyau ko sai dai a ce an samu kuskure a wajen yin aikin to dalilin su shine wannan hadisin wasu malamai kuma suna ganin wannan hadisin da'ifi ne to malamai sun yi kai kawo sosai a cikin dangane da ingantar da wannan hadisin da rashin ingancinsa shin za ka yi tarasi za ka yi zane a gabanka in baka samu komai ba ko kuma za ka yi ba wanda yake wallafa wannan littafin almam ibnu hajar ya ta yi akan cewa hadisi ne me hadisi ne hasan kenan za a yi aiki da shi an gane da kyau ko kenan idan baka samu komi da zaka yi sutura da shi ba sai kai ne sai kai zane a gabanka ka ci gaba da sallarka an gane da kyau ko wannan shine kenan yana da kyau mu tattauna wata mas'ala shine wani lokaci ne zaka iya ka hana mutum idan ya zo wucewa a gabanka al-imam ibn usaymin yake cewa wannan ya shahi ne idan ka sa sutura idan baka sa sutura ba mutum ya zo zai wuce yace ba za ka hana sai wuce ba domin a hadisi wancan da muka ranta mai manzo Allah yace idan mutum ya sa sutura wani ya zo ya wuce a gaban suturar a tsakiyar shi da suturar zai hana sa kenan mafhumul mukhalafa shine kenan idan mutum bai sanya sutura ba kenan sai kai mi sai ka kyale shi ya wuce domin kai ka fara sabawa kamin shi ya mi kamin shi ya saba to kuma sai suka ce to to wannan yana nuna shi wanda ya wucin baya da zunubi ko kuma yana nuna yana da zunubi an gane da ke ko me za ku ce anan yana da zunubi ko bai da yana da dan me yasa don hadisi da muka karanta a farko kai tsaye law ya'lamul maru baina yadayil musalli kina wannan hadisin mutlaq ne da ya sani wanda zai wuce a gaban mai sallah ba a ce ya sa sutura ko bai sa ba to nan kun ga da aka zo cewa ka hana mutum idan zai wuce sai aka ce me idan ka sa sutura ana ganewa da kyau kina yana da kyau mu kiyaye wannan ka'idodin sannan yana daga cikin abin da ya kamata mu rike dangane da sutura ta dangane da sutura akwai ka'ida a wajen malaman fiqh suke cewa suturatul imami suturatul lil ma'mumi suturatul imami suturatul lil ma'mumi ma'ana sutura ta liman ita ce sutura ta mamu an gane da kyau ko kenan da ana cikin sallah wani yazo zai wuce a tsakiyar sahu kada ka tsaida sa ni naga wannan da idanuna ba a yi wata guda ba za ni balaguro na zo a tasha kun san tasha tasha magamar abubuwa ko to wani mutum ne yana sallah ana a cikin sahu an tada sallah ni ma nazo kamin in iso a cikin sahun da zan na samu sahu na uku ne ko na biyu sai ga wani shi kuma ya zo ya wuce yana zuwa ya wuce a cikin wannan sahun sai wani ya tsaya da shi ya ce he liman ban da nuni gofa da zaramanci ne don ku san da na haɓace a zo sai ce kai da abba liman da sai ya kyale shi ta hiyatai an gani da ke ku kun ga wannan sai a ce wajen nuna ka iya sai a nuna sai a ce mi kace kai jahili to wannan shine kenan yace kai ba liman ne fa kake sai tayya tai to ni na tabbata da ya yadda gidan ya nura da mutumin mai gemi ne dan mutumin yana dan gemi shi da gakon mutum da gemi da daga gewan doka san ba jahili bane sai can ba a rasa ba ake mutum jahili da dage mai da dagaggen wando to da ya kalli sama ya kalli kasa ta ce a wannan ya sani bari kyale shi da gaske yake kenan to haka aka yi wannan mutumin ya samu lahiya ya tahiya to kun gani kenan in kana bayan liman suturar liman ita ce suturar ka dai kuma wannan ya zo a hadisi wanda ina tsammani mun karanta shi a umdatul ahkam abbas ibnu abbas radiyallahu anhu ya zo ya wuce shi da abubuwa guda biyu ya wuce ya wuce da jaki akan jaki mutum da shafi duka sun wuce a gaba a tsakiyar sahu a gaban sahu ba wanda ya tsena shi daga cikin sahabbai kun ga dadin ilimi in an akwai ilimi a cikin al'umma sai ka sai ka rayu lami lahiya lau amma in babu ilimi to shine dada sun kawo sabon abu to shine wannan matsalar kenan Allah ya kare mu mali yace hadisi na karshe wa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya da Allah ta kara tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yaqta'u salatu shay'un babu abun da yake katse sallah wadra'u mastata'tum sai dai ku meke suna ku kare daidai iyawanku akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa fi sanadihi da'fun sai dai a cikin sanadin hadisin akwai rauni to kun ga wannan yana daga cikin hadisan da malaman da suka ce wucewar jaki ko mace ko kare baki a gaban mutum ba yana katse sallah bane yana ne yana rage da shi sai dai kash hadisin wane ne da iki ne an gane da kyau ko to wannan shi ne kina wannan daga cikin abin da zai kara maka yaqini akan cewa abin da shi alkhairi ka kula in mace ta wuce kai mai ka sake sallah an gane da kyau ko to malamai suka tamna dan me yasa aka ce jaki da kare da mace ba a ce sauran abubuwan ba idan an ce mace abun zahiri ne ko ina ji ai ba sai an yi dogon tawili ba ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akai sai malamai suka ce wannan abubuwan guda uku da manzon Allah ya gai dan saboda shedannu ba sa rabuwa da su ne an gane da kyau ko kare da ni da jaki da wa da mace da mace dace maciji duk kusan guda suke ko ita ma in ta sare ka wata rantsawon ba sa maciji to wannan shine kenan suka ce idan ka ɗauki shi jaki karar hadisi manzo Allah yake cewa idza sami'tum nahiqal himari fasta'idhu billahi minash shaitanir rajim fa innahu ra'a shaitanu idan kuka ji karan raƙumi jaki ku yi a'udhu billah ya ga shaitan ne kenan ko da yaushe tare da shedan suke kamar da muka kawo tarihin yadda aka kwashe da shi da shedan a wajen shiga wajen safinatu nuh in sahha kenan tare da shedan yake na biyu manzo Allah kai tsaye sai ya kayyade alkalbul aswad karan ma sai baki aka ce dan mi sai manzo Allah ya ce shaytanu shi ko da yaushe tare da shedan yake bakin kare an gane da kyau ko to shi yasa kenan da horin kare ko jan kare zai wuce babu komai to suka ce mace ita kuma alaƙarta da shaidan shine duk lokacin da mace ta hito za ta tahiya a hadisi karar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace ta hutu tana tahiya shaidan yana bin bayan ta sai ya zan suran ta shikinta an gane da kyau ko wata ran ko da lullube take sai kaga wani abu sai kai sai ka sai wani dan iska ya dan kada kaga wani abu da abin da ya kama da haka to shaidan ne to shi yasa manzo Allah yace idan mace ta biya dan lokacin da take tahiya shaidan yana mi yana bin bayanta to kenan shi malamai suka ce dukkanin wannan an ta'allaka shi ne da mi da shaidan to ga wata matsala mace ce tana sallah sai mace yar uwarta ta wuce a gabanta sallah ta kare ko bata kare ba wucewar mace a gaban mace yana tasiri a sallah ko bai tasiri a sallah to aha shaka abubakar aha ta mace ma tana lalacewa to haka ne akwai ka'ida amma sai dai ka'idan malamai suke cewa likulli qa'idatin mustathniyat ka'ida ce suke cewa kullu hukmin thabata fi haqqi rijali fayathbutu fi haqqi an-nisa'i tab'an illa bi dalil ikhtisas duk abinda Allah ya ce mace tayi eh namiji yayi to ita ma mace an ce tayi duk abin da aka ce in namiji yi kaza yake zama to ita ma mace haka nan ne a asali sai suka ce sai da dalilin da ya nuna cewa a'a wannan ya shafi namiji ne shi kadai banda ba banda mace kenan a zahirin hadisi haka yake nunawa amma sai dai akwai ijma'i a wajen malamai ijma'i ko al-ijma'u min al-adillati shar'iyya ijma'i yana daga cikin dalilai na shari'a malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan hukuncin ya shafi wane ne ya shafi wa ya shafi maza kawai bai shafi mata ba an gane da kyau ko kenan da haka dan mace ta wuce a gaban ki ci gaba da sallah ki baki da matsala an gane da kyau ko duk daidai ne duk yan gari guda muke duk abin da ke gare ki ni ina da shi to mi an na tashi hankali an gane da kyau ko to wannan shine kenan za mu zo babul haddi ala al-khushu'i fi salati babi mai bayani akan kwadaitarwa game da natsuwa a cikin sallah aha babu babu tambaya a cikin karatu aha na eh shukura yawwa jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan wannan ya shahi katsewar sallah ne amma bai shahi ne ba zunubi an gane da kyau ko amma zunubi shi wannan akwai shi wannan muna bayani ne akan hukuncin katsewa domin wannan su uku ne aka ce suna katsewa amma sauran duk in suka wuce zunubi da ke gare su ba su dame ba su katse sallah an gane da kyau ko kenan zunubi akwai shi amma dai babu me babu katse sallah an gane da kyau ko jazakumullahu khairan wannan mulahaza tana da kyau sosai bai zo a cikin kaina ba aha kenan babu mai bayani akan kwadaitarwa alal khushu'i fi salati me ake ce ma alkhushu'i fi salati malamai suke cewa hiya sakinatu fi salati shine natsuwa a cikin sallah malamai sun ce natsuwa a cikin sallah yana samuwa ne ta abubuwa guda biyu an gane da kyau ko shine alqalbu wal jawarih zuciya da gaban jiki wasu malamai suke ce a'a ita natsuwa kawai zuciya ce suka ce dan me yasa dan saboda zuciya ita ke ita ke jiwa mi ita ke juya jikin alƙalb sumiyat kalban li'annaha taqudul jisma am taqudul jawarih ana ce ma zuciya zuciya ne dan saboda take juye juye ne ita ke juye jiki kenan suka ce natsuwa a cikin sallah gaba ɗayanta ya ta'allaka da menene ya ta'allaka da zuciya ne in mun ƙara sai mu ce da kuma gaban jiki kenan idan ka kiyaye zuciyarka shine ka nasu idan ka kiyaye gaban jikinka shine ka nasu a cikin sallah mu zo a hadisai an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah da Allah ta kara tabbata a gare shi yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yayi hani an yusalla ar-rajul an yusalli ar-rajula an yusalli ar-rajulu mukhtasiran namiji yayi salla da hannu akan kugu shine ikhtisar muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazi na muslim ne ya ce wa ma'anahu ma'anan muhtasiran an ya ja'ala yadai an ya ja'ala yadahu ala khasiratihi shine sanya hannunsa akan ni akan kugunsa hannu guda ko kuma hannu nawa ko hannu biyu wa fil bukhari a riwayat imam al-bukhari an aisha daga aisha anna dhalika fi'l al-yahudi fi salatihim wannan aikin yahudawa ne a cikin mi a cikin sallarsu wannan hadisin akai sai abin da yake nuna muna ashe ba kowane irin natsuwa bane ba kowane irin tsayuwa bace ya dace kai a gaban Allah madaukakin sarki domin al-musalli yunaji yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijin sa ne kinan baya daga cikin ladabi a cewa ka tsaya gaban Allah haka an gane da kyau ko kai ba ga Allah ba ko wani mai gida ne ka tsaya gaban shi hakan ga yasa zai cewa ba kan ladabi in ma aiki ne ka zo ne ma ba zai dauke ka aiki ba an gane da kyau ko idan masu zahin hannu ne ma a kunna zai kwara maka mari misali a ce yayanka ne ko ma'aikinka to sai a sai manzo Allah ya ce wannan aikin yahudawa ne ko da ma a ce ba daga cikin rishin to aikin yahudawa ne idan kuma an ce aikin yahudawa ne dama sun shahara da rishin ladabi ga Allah madaukakin sarki domin sun ce yadullahi maghlula an gane da kyau ko Allah makoke gare sa wannan shine kenan kenan wannan hadisi nuna mun dai tsayuwar da ya kamata mutum ya a cikin sallah ita ce tsayuwar da musulunci ya karanta wata irin tsayuwa shine kai tsaye da kawahunka dangalgal sannan kuma hannuwan naka aza su a ina ka aza su a kirjinka wannan shine sunna an gane da kyau ko wannan ba sai mun fara bayani ba ina ji doktor Idris hafizahullahu ta'ala da shi da wancan na na Jos mai sunan shi Talhatu ko Talhatu shi ma hafizahullahu ta'ala bin malumai ne masu daraja sabani ne wanda yana samuwa a kowane lokaci a tsakanin malumai jahili shi yake girmama abun ya kai ga zuwa kiyayya a cikin zuciyarsa amma abu ne wanda yake mas'ala ta malamai ana iya samun sabani hatta sahabbai ma sun samu sabani kuma an ci gaba da rayuwa balantana malamai na wannan zamanin da suke tare da magulmatan ɗalibai an gane da kyau ko to wannan shi ne kenan dole sai an samu sabani amma sabani kada ya kasance yayi dalilin ka ji kana jin haushin mutum ko kana kyamarsa akwai dalilai da yawa ko kun san da cewa a cikin mawat ma'ana matiyar darussa na jami'a ba ma jami'a ba a cikin addini gaba ɗayan sama akwai wani darasi mai zaman kansa da ake cewa fiqhul ikhtilaf ma'ana fiqihin yanda ake samun sabani ladabin samun sabani ya ake samun sabani ya ya kamata ka abokanci wanda kuka samu sabani da shi wani irin sabani ne zai sa ka kyamaci mutum wani irin sabani ne ba zai sa ka kyamaci mutum ba darasi ne mai zaman kansa hatta littattafai an rubuta akan wannan mali yake cewa hadisi na gaba wa an anasin radiyallahu anhu daga anas yadda Allah ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kala yace idza quddima al-asha'u idan aka gabato da abinci al-asha shine abincin da ake ci da dare fabda'u bihi kuhara da shi qabla an tusallu kamin ku yi sallah al-maghriba sallan maghriba muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya rawaito sa dan sun saba akwai wanda a dabi'a su lokacin maghriba suke cin abinci kuma kun san da cewa wannan shi hidacewa a likitance a likitance ka ci abinci lokacin magariba ya yi amfani da cikinka musamman yin abinci mai nauyi ne domin idan ka ci abinci mai nauyi kusa ka kwanta to shi zai sa abincin lokacin da ka kwanta ba zai samu niƙewa da kyau ba shi zai sababa maka taiba da kuma meke da suna kumburi duka yana iya sa wannan shi yasa likitoci ke ganin idan kana so ka ci abinci kuma kwanta to ka ci abinci mai nauyi wannan wata fa'ida ce ko to kenan kuma mun samu ta daga hadisi kahin magariba mafi yawanci suke cin abinci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa an abi dharr radiyallahu anhu qala daga abi dharr yadda Allah ta kara tabbata a gare sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan qama ahadukum fi salati idan dayan ku ya tashi a cikin sallah fala yamsahil hasa kada ya ya tabi ɗan duwatsu alhasa su ne ɗan ƙananan duwatsu ma'ana idan mutum yana sallah kada ya tabi ɗan duwatsu fa innar rahmata tuwajihuhu domin rahama tana fuskantar sa rawahul khamsa mutum biyar suka rawaito sa bi isnadin sahih da sanadi mai inganci wa zada ahmad ahmad ya ƙara wahidatun auda ko da ɗai ko an gane da kyau ko a watar wayar wahidatun auda ko da ɗai ce kuma ka bari ko da ɗai ce ko ka bari ma'ana ka bari ko da ɗa guda ce kada ka ɗauka shi yayi an gane da kyau ko dai wannan hadisin yake nuna muna wa fi sahihi a cikin bukhari a ta'abirin malumai da sun ce as-sahih ana nuhin sahihul bukhari an ce as-sahihaini ana nuhin bukhari da muslim wa fi sahih a cikin bukhari an mu'ayqib daga mu'ayqib nahwahu makamancinsa bai gairi ta'alil bai kawo ta'alil ba me ta'alil shine da yace li'an fa innar rahmata shine ta'alil fa innar rahmata tuwajihuhu domin rahama tana mi tana fuskantar sa at-ta'alil shine ka gayi abu sai ka kawo dalilin kaza kada kai kaza domin kaza to domin kenan da ka kawo labari na gaba shi ake cewa at-ta'alil ma'ana ka gayi dalilin da yasa kada ka kada a ci kada ai abu kaza dalilin da yasa kace kada ai abu kaza shine at-ta'alil جيد أقبيك تيوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت دقى عائشة يبدأ الله تكارة بتا أقريب تاتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ناتن بي منظر الله دنغنا دا جيو يجو يأتكن صلى فقال سيتي هو اختلاس شوان وتسبتاتي يختلسه الشيطان من صلاة العبد دا شيطان يكي سبتا دقى سلر باوة رواه البخاري بخاري رويتوسا وللترمذي أكوي رواية الترمذي وصححه كما يا إنغان تاسا إياك والالتفات كنا شي رواية الترمذي كن إياك والالتفات إنا مكا كشيدي دوان يوان جوية جوية أتكين صلى فإنه هلك دومشي هلكاني fa in kana la budda idan ya kasance kai dole sai kai jujuya a cikin sallah fa fi tatawu to kai a cikin nafila an gane da kyau ko domin yughtafaru fi nawafili ma la yughtafaru fil fara'id ina jin ka'idodin ga baku haddace su ko ya kamata a ce ka'ida in na gayi wadda mun taba gayin ta ina gayi kun kun abin ga kun ida mini an gane da kyau ko to wannan shine kenan wannan hadisin me yake nunawa juye-juye a cikin sallah a yana daga cikin swata ta mi ta shedan da yake a cikin sallar mutum kuma a kai tsaye sai nuna cewa juye-juyen baya mi baya lalata sallah gaba ɗaya sai dai ya rage ne ya rage ladanta kun san da mutum yana iya yi sallah an gane da kyau ku sallar ta yi amma baya da lada ko guda kun san da wannan ka yi sallah ta yi ka biya abin da ake so ba ka yi sujada da ruku'i ba ka dago ka abin da ka kare ko to shi kenan ana son barka amma dai baka lada ko guda menene yake sa ka samu lada shine khushu'in da zaka yi a cikin sallah shine malamu suke cewa al khushu'u lubbu salati wa samaratiha shi khushu'i shine sallar gaba dai kuma shine diyanta daidai natsuwarka a cikin sallah daidai ne daidai ladarka an gane da kyau ko wannan shine kenan a dalilin wannan hadisi na jujuye a cikin sallah zan dan labarto mana wani labari na ɗaya daga cikin magabata da su gabata da ake cema majnunun laila sunan shi kai sunan shi na asali wanda suka yi karatun adab sun san shi da an gaishe sunan shi ma kawai sai ya baka dariya dan abubuwan al'ajabi da ke da kwai a cikin rayuwarsa majnunun laila mahaukacin laila wata budurwa ce yake so so na hitar hankali aka sunanta masa ne majnunun laila to wataran mutane suna sallah inda babu sutura hakan ga duk wanda ya wuce ana ganin sa sai ya zo ya wuce yana biye da wani kare an gane da kyau ko yana biye da kare ya tahi da ya tahi bayan ya komo sai isko sun kare sallah sai ɗaya daga cikin masallata ya ce masa kai ya ana sallah kana tahi kana biye da bayan kare an gane da kyau ko sai ce wannan karen na laila ne da na gansa na bisa ne don saboda na tabbata da wurinta ne zashi shine dan ya kai ne a wurinta an gane da kyau ko ya ce lokacin da ni nake tahiya ina bin karen nan ya ce ni ban ma gan ku ba kun gane da kyau ko sai ya ce lau annakum tuhibbuna allaha kama uhibbu laila ya ce lamara aitumuni da kuna so na kamar yadda nake son laila yake da ku gane ba sai ce a indu salatukum ku je ku sake sallah dan ba ku da sallah a gane da ke ko to wannan shine ke wannan da yake nuna mana irin nan mana dai ashi mi ashi na daga cikin alama ta sallah cikakka ta son ta menene lokacin da ka shiga a gaban Allah madaukakin sarki ka nasu zuciyarka ta tsaya a gabansa an gane da ke ko har yanzu labarin kushu'i a cikin sallah akwai ɗaya daga cikin sahabbai an rawaito na tsamani zubair ne ya kamu da rashin lahiya ƙafarsa ta rure ma'ana sai ciwo ne kama ƙafarsa ya kasance ciwon yana cin ƙafarsa aka yi magani aka rasa likitoci suka ce idan har ba a yanke wannan ƙafar ba suka ce ciwon zai iya cin sauran jiki kawai mai diabetes misali suka ce to za a cire maka kafa sai suka ce amma akwai yadda za mu yi maka ba za ka ji zahin cirewar kafar da za a maka ba suka ce akwai wata wata kwaya da za mu baka ma'ana za mu baka giya da idan ya kasance dole sai an yi haka tana iya za mu baka giya wadda za ta ba giya ba kamar wani haki ne da suke badawa sai ya tahiyar mutum da hankali a wajen likitoci za mu baka shi hankalinka ya ta in ya so idan muna aikin har mu kare ba za ka ji ciwo ba sai ce in dai har sai na sha wani abu hankali na ya tahi ya ce to sai dai abin ne da kafa ta ya ce amma in dai kuna so ku bani wannan abin ne don kada in ji zahin cire kafar da za ku yi mini to yanzu ku bar ni in fara sallah in na fara sallah ku zo ku cire kafar ku haka aka zo aka yi yana sallah har sai da suka cire kafa suka kare ko ihin bai ba bayan ya ƙare sallah sai aka kawo masa aka ce ga ƙahwar taka aka kawo masa ƙahwar ya rungume yana rungume ƙahwar sai ya sumbace ta ya ce na gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya sa wannan ƙahwar ban taɓa takawa da ita ba zuwa wajen saɓon Allah
ya cancanci fiye da haka ku ƙara kabara
ni ba abin da ya birge ni kan wannan magana
Allah ka ba mu ikon kwatantawa fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karamatun an gane da kyau ko akwai wahala amma dai ayi kokari ayi koyi Allah ya ba mu ikon koyi da su
hadisi na gamma yake cewa wa anhu yanzu daga gare sa kala yake cewa kana qiramun li aisha satarat bihi janiba baitiha aisha ta kasance tana da wani rido da ta ruhe bangaren bangon ginar ta da shi fa qala laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace mata amiti anna qiramaki hadha ki jaye muna wannan ridon naki wannan lagen naki wannan kyallan naki da kika rihe gina da shi fa'innahu la ta zalu ta sawiruhu domin zane-zanen wannan kyallon bai gushe ba ta aridu lifi salati tana gitta min a cikin sallata rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin wattafaka ala hadithiha sun yi ittifaki akan hadisin ta fi qissati anbijaniyati abi jaham a kissa ta anbijaniyati abi jaham rigar da abi jaham yawa manzo Allah kyauta wa fihi yazo a cikin sa فإنها ألهتني عن صلاتي domin ita me yake da suna wannan rigar ta shagaltar da ni daga sallah an san wannan tarihin ko wadai daga cikin sahabbai ne da ake cewa Abu Jaham yama manzon Allah kyautar riga to riga ce mai zane zane wata rana manzon Allah ya zo ya sanya ta ya zo yana sallah sai ya kalli a cikin zanen nan sai ya dan shagaltar da shi kadan kallon zanen nan da yayi shine abin da zai tada manzon Allah hankali yana ƙare sallah sai ya hudda rigar ya ce a tai a maida ma abu jaham a ce ya baro da wadda bata kai ta daraja ba ya sake ma manzon Allah wannan rigar wannan hadisan guda biyu mu suke nuna muna ashe ana buƙatar kamin kai sallah dukkanin abin da zai iya shagaltar da kai dukkanin abin da zai iya doke maka sallah a cikin wannan sallar kai ne kai mi kai kokarin kawar da shi ku ji wannan rido ne fa manzo Allah ya ce a jaye sa wannan riga ce ko yake sai amma ta dan birge sai a cikin sallah yace amin a yi kyauta da ita wannan yana daga cikin abin da ya sa malamai suka hana a yi rubutu a cikin masallaci wannan yana daga cikin abin da ya sa malamai suka karhanta mutum ya yi sallah da rubutu da riga wadda take da rubutu a ina a baya an gane da kyau ko wannan shi ne kenan yace wa an jabir ibn samura an karbo daga jabir dan samura radiyallahu anhu qala yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace la yantahiyanna aqwamun wallahi wasu mutane ko su bari yarfa'una absarahum ila samai da suke daga ganin su idanuwansu zuwa sama a fi salati a cikin sallah aw la tarji'u ilaihim ko kuma kada wannan idanun su komo musu rawahu muslim muslim ya rawaito sa wallahi masu daga ganin su suna sallah suna daga idanun su sama ko su bar daga idanun su sama ko suna dagawa Allah ya jaye idanun wannan me yake nuna muna ina da muna har yanzu dai ashe sallah mafi girman abin da Allah yake so shine me ka bashi kanka za mu zo da ƙarshe wanne abubuwa ne suke taimaka mutum a wajen nutsuwa a cikin sallah walahu an aisha radiyallahu anha an karbo har yanzu daga gare sa shi muslim daga aisha Allah ya dada ita qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzo Allah yana cewa la sala la salata bi hadrati ta'amin babu sallah idan abinci ya zo wala huwa yudafi'uhul akhbasan ko kuma kazamta guda biyu suna tunkudarsa shine hutsari da me hutsari da kashi babu sallah idan ga abinci ya zo hausa suke cewa ci yana mi yana gaba ga sallah wajen lada ko wajen muhimmanci ko wajen mi ku bani amsa wajen muhimmanci ko wajen mi in kuka ce wajen muhimmanci an koyi ma a nake da suna akwai matsala ko a jazakumullahu khairan ni nake cewa wai da aka ce idan abincin ya zo ka tsaya ka ce kai sannan kai sallan dan saboda me ne aka ce kai haka dan saboda sallar ne sai ya nuna sallar tahimi tahi kenan ka fara da kayan banza in so sai ka je kai sallah an gane da kyau ko wannan shine kenan malamai suke cewa sharuɗa guda uku kamin ya kasance idan abinci zo shi zaka ci kamin kai sallah in ba shi ba sallar ita ce gaba sallar ko da yaushe ita ce gaba sai da sharadin in abincin ya zo ga yanda ake suka ce sharadi na farko ba za ka gabatar da cin abinci akan sallah ba illa idza kana ta'amu jahizan sai abincin ya kasance yana shirye an ida sa an gane da kyau ko ba an shi fadan wake ba ida murguduwa ba kaje sai ka ci dan wake sannan kaje shine na farko an yakuna ta'ama an yakuna ta'amu jahizan an gane da kyau ko abincin an kare sa ya shiri na biyu suka ce an yaqdira ala tanawulihi ya kasance yana iya ci abincin kenan ba mai ba mai li bane ba mai zahi bane shine ya kasance kana iya ci abincin kenan ba mai bane ba mai zahi dan abincin yana iya ida amma akwai zahi an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa hadisi karara manzo Allah ya nuna kada mutum ya ci abinci da zahi sosai mun yi hudu ba mai zaman kanta akan na duban abinci ko wanda suka sauraro wannan hudu sun ji bayani mai fadi akan wannan sharadi na karshe suka ce an yahtaja ilaihi ya kasance kana da bukatan abincin haja masa bukatuwa mai mi mai karhi an gane da kyau ko irin yunwan nan wanda baka maganin mutane da kyau irin yunwan nan wanda ba tarka in matsin ta maka magana ma haushi kake ji an kai da kyau ko lokaci bai sa na baku labarin wata mace ita ma dalilin abinci aka samu matsala da kashe na ce mata da ke adalahi walahu mukari hadisai guda biyu da suke saura walahu an aisha ta radiyallahu anha qalat har yanzu daga gare sa daga aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzo Allah yana cewa la salata bi hadrat shine mukai ko guda ma ne ya saura ashe وكفى الله المؤمنين القتال وأن أبي هريرة كو أن تلك وني يوا وأن أبي هريرة أن كتورك أبي هريرة رضي الله عنه ورد الله تكار تبتا أغريسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله ياتي التثاؤب من الشيطان اتهمى دق شيئنتي فإذا تثاءب أحدكم إذن أيونك يهمى فليكظم ما استطاع to ya liƙe daidai gwargwadon iyawarsa rawahu muslim muslim ya rawaito sa wa tirmizi da tirmizi wa zada ya ƙara fi salati a cikin sallah an gane da kyau ko wannan hadisin me ke nuna muna wannan hadisi yana nuna muna ashe dukkanin wani motsi a cikin sallah idan da bukata ce ya sa mutum yayi sa baya ne baya ne baya tasiri akan sallar mutum hamma bukata ce ta sa sai ka rihe daga shaidan ne manzo Allah ce ka rihe koda kana mi koda kana a cikin sallah wuri na maka kaikai in baka sosa ba akwai matsala sai ka bude ka sosa ana ta bubbuga kofa an hana maka natsuwa sai ka dan yi ka dan gurgusa ka dan kami ka jawo kofar dan ka samu mi dan ka samu natsuwa an gane da kyau ko kaga kunama za ta wucewa kana tsoron ta zo ta tantalan labo ta yi kwana sai ka lalabo ta kalme ka bige ta kuma ka ci gaba da sallar ka an gane da kyau ko wannan shine kenan da ƙarshe yan uwa masu girma lokaci ya yi magana mai mahimmanci akwai hadisi guda? subhanallah an ana tsallake shi aka yi? ya ne hadisi yake an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi salati idan ɗayanku ya kasance a cikin sallah fa innahu yunaji rabbahu to lallai yana ganawa da Ubangijinsa ne, fala ya sukan na bayyana ya daihi, don haka kada ya yi tofi a gabansa, an gane da kyau ko, wala an shimali ko kuma a damansa, walakin sai dai an shimalihi, hakan ne ko? Gina, wala an yaminihi, kada ya yi tofi ko da a damansa, walakin an shimalihi, sai dai a hagumkinsa, tahta kadamihi a ƙasan digadigansa. متفق عليه بخاري ده مسلم سكر ويتوسا وفي رواية أتشن رواية أو تحت قدمه كوكما قسن دقا دقانسا وانا حديثي ميكي نونا منا لوكة نمتيكي سلا ينا غانا واني دوا da Allah madaukakin sarki ashe lokacin da kake ganawa da Allah ya kamata a ce ka zo masa da siffa mafi kamala ya kamata a ce ka zo masa farigul qalb ya kamata a ce zuciyarka ta zo ba abin da take tunani in ba shi ba babi na bayanin natsuwa a cikin sallah wallahi abu ne mai faɗi sosai kuma yana buƙatar a ce mun an yi masa muhadara mai zaman kanta an gane da kyau ko wannan lokacin baya isa akan haka amma in Allah da zan yi kokari mu samu wani lokaci mu yi bayani mai faɗi akan wannan matsalar ta rashin natsuwa a cikin sallah domin wannan ta zamanto balwa ma'ana musiba da take shahuwar kowa kaɗan ne daga cikin mutanen da suke kera tserata daga ita a yi sallah a kare wani in zaka tambaye sa sura da liman ya karanta bai sani ba ko da ƙulwar lahu ko ce ya karanta an gane da kyau ko Allah ya kare mu insha Allah sati mai zuwa kahin mu fara karatu zan fara muku da abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen nasuwa a cikin sallarsa inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah